الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 17 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 24 ga watan tara shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali mutum ne ya yi kisa na kuskure sai dai wanda ya kashen ba musulmi ba ne shin ke kansa iya abin da yake kansa diya an gane ko? banda kafara domin diya da kafara suna zamantowa wajibi ne akan musulmin da ya kashe dan uwansa musulmi akan kuskure kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya nassanta mana a cin cikin suratun nisa wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو وإن كان من قوم عدو وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ubangiji ta'ala ke cewa wa ma kana li mu'minin an ya katula mu'minan illa khaba ai bai dace ba ga mumini a ce ya kashe mumini sai dai akan kuskure a yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kimsa imani a cikin zuciyar mumini da yadda muminai 'yan uwan juna ne masu ƙaunar juna masu tausaya ma juna to ba yadda za a yi mumini ya kashe ɗan uwansa mumini sai dai kuskure domin imaninsa shi yake zame masa garkuwa tsakanin shi da duk abin da yake bai dace ba wanda kisan kai ko yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta kina wannan ɗabi'a ta mumini in dai kaga mumini ya yi kisa to kawai kisa ne na kuskure an gane ko a yadda Allah ya ɗabi'antar da shi sai ya ce wa man katala muminan khaba'an duk wanda ya kashe wani mumini akan kuskure ubangiji ta'ala ya ce fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu na kan shi shi muminin da ya kisa na kuskure ubangiji ta'ala ya ce yanta bawa mumini da kuma diya wadda za a meka ta zuwa iyalin shi wanda aka kashe sai dai idan sun yi sadaka da wannan diya sun ce sun yafi sai ya ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum in har wanda shi muminin ya kashe kenan ya kasance daga cikin wasu jama'a ne waɗanda suke kuma makiyanku abokan gabar ku kenan ba musulmi ba fa in kana min qaumin aduwwin lakum sai ya ce wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina an gane fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina in kwa har ya kasance wato wanda shi mu'minin yayi kisa yana daga cikin wasu jama'a wanda su jama'ar kuma makiyanku ne an gane ku kuma alhali wanda ya kashe mumini ne sai ya ce wa huwa muminu fa tahriru raqabatin mumina kenan mutum zai yanta bawa mumini kenan misali wannan da ka kashe shi dan uwan wasu jama'a ne waɗanda suke ba musulmi ba amma alhali shi kuma mumini ne ka kashe shi akan kuskure kamar yadda hakan yana iya kasancewa kai baka san ba mumini ne kana ganin cewa yana tare da su alhali shi ko baya tare da su ina anan me yake kanka ka fara za ka yi zuwa ga ubangiji kawai sai ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun in kwa ya kasance shi wanda a muminin ya kashe yana daga cikin wasu jama'a wanda tsakaninku da su akwai alkawari wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai ya ce fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'min diya kawai za a bada zuwa su iyalin shi wannan wanda ke akwai alkawari ya kasance wanda ka kashe zulmi ne arne ne wanda yake akwai alkawari tsakanin su da musulmi kenan kawai diya za ku bada amma ba maganar kafara shi ne yace wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina to dan haka dai a takaice in dai wanda musulmi ya kashe ba mumini bane to iya abin da yake kan shi shine wato diya amma ba magana kafara ba magana kafara na'am wai mutum ya fitar da dukiyar zakka kafin ya raba ta dukiyar sai ta hallaka in sakaki ya yi ganganci ya yi ya bar ta ta hallaka wannan sai ya rama in kuma babu saki akan wannan dukiya da ya ware ta zakka allah ya kaddara hallakar wannan dukiya to ba maganar ya rama na'am kamar ni na'am sai yake dawo mata kamar yanzu sai sallar azhar da la'asar duka haka akwai shirin kuma zuwa asuba sai kasance ya yi
wani misali mace tana al'ada to sai ya kasance jinin baya zo mata a mafi yawan yini kamar misali in ya zo da safe wani sai ya ɗauke kuma ba zai koma zauwa ba sai cikin dare shi ya dauke tana iya yin wanka ta yi azahar da la'asar sannan ya dawo kuma sannan ta daina in dai a cikin kwanukan al'adar ta ne ba a dora mata ba an gane ko har sai ta cika kwanukan al'ada dukkan waɗannan kwanuka yi ne da dare a matsayin kwanukan al'adar ta suke kamar misali ta saba yin kwana hudu a kowane wata wani yinin ya zo mata sau ɗaya wani yinin kuma ya ki sauwa to wannan a cikin hukuncin ta hukuncin mai al'ada ce salloli ba sa kanta haramun ne ta yi sallah sai an kai lokacin da ta ga alamar yankewar jini an gane ko a lokacin nan kenan yin wanka ya zama wajibi a kanta sannan ta ci gaba da ibada na'am cire kansa da cewa da shi da zuriya su ko kabila su cewa su wutar duniya ba zai ce su ba ko balle ma na lahira kuma har yana kara ma kamar wanda ya gani ba ba to ai wannan magana mai hankali ma bai kamata ba ce ya dauke ta wai mutum ne yake da awar cewa wutar duniya ba wutar duniya ba ko ta lahira ba ta cin su shi da zuri'ar shi sai ya kawo takarda daga Allah subhanahu wata'ala wadda ta yi alkawarin cewa wuta ba za ta shafe shi ba wannan fada ce irin ta yahudu lan ta masana naru illa ayyaman ma'aduda ubangiji ta'ala ya ce kula an takhaltum inda Allahi ahadan falan yukhlifa Allahu ahada am taquluna ala Allahi ma la ta'lamu dan haka wannan bai ma kamata ba a ce mutum ya saurari irin wannan magana ce irin ta mahaukata wai wutar duniya ba ma wai shi wai shi ba wutar lahira ba ba wutar duniya ba ko ta lahira wai shi da iyalin shi ba za ta ci su ba sai ya kawo takarda wadda Allah ya yi alkawari akan haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai mun shiga kitab wannan kitabu da shiziya wal muwada'a wanda kuma muna cikin babi na farko baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen aljizya wato shine kudin karo walmuwada'a wato da shine barin wasu daga cikin kafirai a fita daga cikin sha'aninsu a ɗan kyale su saboda wata maslaha wato ga musulmi shine yace wal muwada'a ma'a ahli zimmati wal harbi wanda ita jizya daman tana kasancewa ne ga waɗanda suke ahli zimma annan da aka yi alkawari tsakaninsu da musulmi cewa za su ci gaba da addinin su su shiga kuma gargashin kula ta musulmi amma da sharaɗin za su ringa ba da kuɗin karo ga musulmi su kuma arna waɗanda suke ake kiransu alharbiyun waɗanda babu wani alkawari tsakaninsu da musulmi wanda ko yau ana iya kai musu farmaki wannan shugaba in ya ga akwai wata maslaha ga al'umma ta musulmi yana iya kyale su ya saurara musu ya fita daga sha'aninsu zuwa wani lokaci shine ake kira al-muwada'a malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul tauba wanda bayani ya gabata a kanta ayar da take tabbatar da shar'ancin jizya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sajirun kuma sannan da hadisai kusan guda biyar a ƙarƙashin baban wanda hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin jubair ibn hayya wanda ke faɗa cewa umar allah ya ƙara masa yadda ya aika jama'a ma'ana mayakansa fi afna ila amsar a cikin dukkan wato balbali na birane ma'ana dukkan wasu garuruwa umar allah ya kara masa yadda ya aika mayaka da sunan cewa yukaci dunan mushirki su je su yaƙi mushirkai wanda wannan kwatanta umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kamar yadda yake cewa wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa mushirikai gaba ɗayansu ubangiji ta'ala ya ce ku yaƙe su kamar yadda su ma suke yaƙar ku gaba ɗaya umar ya baza rundunoni na yaƙi wata rundunar an aika ta zuwa gari kaza wata an aika ta gari kaza haka umar allah ya kara masa yadda ya faɗaɗa alfutuhatul islamiyya a lokacinsa fa aslamar hurmuzan wato sai wani daga cikin manyan fadawan wato sarkin farisa shine ana kiran shi hurmuzan sai ya musulunta wanda kwa kasancewar shabukar shi aka yi a fagen daga a lokacin nan aka hada shi da abu musal ash'ari allah ya kara masa yadda sai da aka kai shi gun umar allah ya kara masa yadda wato sai ya musulunta bayan ya musulunta sai yake cewa inni mustashiru ka fi magazi ya habihi ya ce ya umar ni mai baka shawara ne wato a cikin wannan yaƙi nawa an gane ko ma'ana a cikin wannan yaƙi wanda aka kama ne ce ina mai baka shawara ƙala sai umar ya ce masa na'am ba laifi kana iya zauwa da shawararka da shi sai ya ce masa masaluha wa masalu man fiha minan nasi min aduwil muslimina ya ce misalin wannan yaƙi da misalin waɗanda ke cikin wannan yaƙi na jama'a ta musulmi wato game da maƙiyarsu an gane ko ya ce matsalu ɗa'irin lahu ra'asun walahu janahani walahu rijilani ya ce misalin tsuntsu ne wanda yake da kai da fuffukensa biyu sannan kuma da kafafuwa misalin da yake buga wai misalin jama'a ta musulmi da misalin makiyansu abokan gabarsu an gane ko waɗanda musulmi suke yaƙa gaba ɗaya ya ce kamar misalin tsuntsu ne wanda ke da kai da kafafuwa da kuma fuka-fiki biyu sai ya ce fa in kusira ahadul janahaini shi wannan tsuntsu in har aka karya masa ɗayan fuffiken ya ce na habatin rijilani rijanahin wa ra'asi ai kafafuwansa za su zabura ya yi tafiya da fuffikensa ɗaya kuma da kansa da an karya ma tsuntsu fuffike ɗaya ai ba a gama da shi ba kenan akwai kafafuwa sannan kuma ga kanshi sai ya ce fa in kusiral janahul akar in har aka karya ɗayan fuffiken wanda ya rage ya ce na habatin rishilani wa ra'as to ai kafafuwan da kan su kuma za su zabura don an karya masa fuffuke biyu gaba ɗaya ai tashi ne ba zai yi ba amma zai iya yin tafiya ya tafi duk inda yake so sai ya ce wa in shudi ra'as in kwa aka kwankwasa kan a farko ya ce zahabatin rishidani wal janahani wal ra'as ya ce gaba ɗaya da kafafuwan da fuka-fikin da kan gaba ɗaya sun hallaka in a farko ma kawai kan aka kwankwasa to ai fuka-fukai da kafafuwa ai babu wani amfani da zai rage sai ya ce masa wannan misali nawa da nake buga maka ya ce farra'asu kisra kan kan tsuntsun wato shine sarki kisra sarkin farisa me yasa saboda a lokacin nan babu wata daula wadda take da karfi sama da daula ta farisa duk wasu waɗanda suke sarakuna na wannan yankin a karkashin shi suke ya ce farra'asu kisra kan tsuntsun ya ce shi ne wato sarki kisra sarkin farisa waljanahu kaisar fuffuken ya ce shi ne sarkin rum kaisar ya ce waljanahu la'akaru faris ya ce ɗayan fuffuken ya ce su ne kenan kankanan sarakuna su ma waɗanda suke na yankin farisa wanda karkashin shi kisra suke abin da ya shafi irin su hin su cana a wancan lokaci domin dukkan su galibi karkashin sarkin wannan farisa suke sai ya ce abinda nake so da kai ya umar ya ce famuril musulmi na falyan firu ila kisra ka umarci musulmi gaba ɗayansu rundunar ka ta yaƙi su tunkari sarki kisra an gane ko shine ya ce masa shawarar da yake ba umar maimakon a kaskasa runduna wata tayi nan wata tayi nan wata tayi nan a haɗa ƙarfi da ƙarfe a haɗa su kenan a yaƙi kisra saboda shi matsayin kan ne in aka kwankwasa shi dole duk waɗanda suke na ƙasa da shi kenan za su ba da kai kamar yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaƙi dukkan sauran wasu kafirai zauwa suka yi suka mai kauya saboda me yasa saboda daman ita makka ita ce babbar barazana ga musulmi to wanda yake babba an karya shi ku kankana kenan me ya rage kenan dole ku ba da kai bakar da ziyar gaba ɗayansu sun faɗa a riwayarsu daga jubair ibn hayya umar allah ƙara masa yadda sai ya karɓi wannan shawara ta hurmuzan bana da bana umar umar wato ya kwaɗaitar da mu ya kiraye mu cewa mu fito fagen daga wasta amada alaina nu'man ibn muqarrin wato ya aiwatar da annu'man ibn muqarrin akan akan mu cewa shine shugaba shine kumandan yaki wanda wannan yana fa'idantar da mu halaccin wato shugabantar da wanda aka fi akan wanda ya fi shi kamar yadda a cikin rundunar akwai irin su az-zubair ibn al-awwam wanda ba shakka zubair ibn al-awwam ya fi annoman ibn muqarrin matsayin daraja da fifiko saboda shi a zubair ibn al-awwam yana ɗaya daga cikin goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna amma sai ga ya annoman ibn muqarrin shine shugaba a cikin wannan runduna kamar yadda a wani yaƙi da aka fita amr ibn al-as shine shugaba kuma a cikin rundunar akwai abubakar da umar kenan wannan ba laifi ba ne ba a cikin tsarin tafiya ta musulmi wanda yake na ƙasa wanda aka fi a naɗa shi a matsayin shugaba akan wanda yake ya fi shi an gane ko kenan dai abin da ake kallo maslaha da ɗaukan nauyi saboda shi annoman ibn mukarre jarumi ne mayaƙi ne wanda yake kamar yadda bayani ya gabata umar ya shiga cikin masallaci sai ya tarar da shi yana sallah lokacin da ya gama sallah umar allah ya kara masa yadda sai ya kiraye shi sai yake cewa ina so in naɗa ka in baka wani aiki sai ya ce ya umar in dai wakilcin da zaka ban aikin da zaka ban na tattaro dukiya ne ya ce bana ciki ya ce amma in yaƙi ne to wannan ina marhabin da shi a lokacin nan umar sai ce masa to ya nada shi a matsayin kumandan kin yaki to shine anan yace wasta amala alaina an-nu'man ibn muqarrin wato sai ya shugabantar da an-nu'man ibn muqarrin wato akan mu hatta idza kunna bi ardi bi ardi al-aduwi lokacin da muka kasance a kasar makiya abokan gaba wa kharaja alaina amilu kisra fi arba'ina alfan an gane ku shine kenan wurin da garin da ake kiran shi nahawanat nahawanat a lokacin nan shi amil kin kisra amil shine ake kira gwanto a hausa ko kace dagaci shine dai ake cewa gwamna wanda shi wannan gwamna sunan shi gundara wasu suna ana masa lakabi ana ce masa zuljana haini ma'abucin fuffuke biyu a lokacin nan sai ya fito gare mu da soja dubu arba'in kaga fa amid ne min al'ummal wani gwamna ne daga cikin gwamnonin kisra shi kadai wai ya fito ne abinda ya fito soja dubu arba'in faƙama tarjuman wato sai wani an tamfara shi sai ya tsaya faƙala sai shi gwamnan sai ya ce liyu kallima ne rajulun minku wato wani daga cikinku wato ya tattauna da ni yana buƙatar a samu wani daga cikin jama'a ta musulmi ya tattauna da shi in aka ce tarjuman shine an tamfara shi a hausa wanda kalima ce faransiya aka hausantar da ita ma'ana mutumin da yake fahimtar yarukan jama'ar da ba sa fahimtar yaren juna kai ba ka fahimtar yare na ni ba na fahimtar naka sai muka samu wani wanda yana jin yare na yana jin yarenka kenan sai ya zama mana tarjuman in na faɗa sai ya fassara maka in ka ba da amsa sannan kuma sai ya fassara maka a lokacin nan faƙalar mugira almugira ibn shu'ba Allah ya kara masa yadda sai ya ce sal amma shi ita tambayi duk abin da kake so an gane ko ka tambayi duk abin da kake so qala sai ya ce ma antum ya ce ku ko menene ku suwa ne ne kaga abin da ya kamata ya ce man antum ku suwa ne ne domin ita man ana amfani da ita ne da akil ga wanda yake mai hankali ita ma ana amfani da ita ga wanda baya da hankali wanda baya fahimta tare da cewa a larabci wani lokaci man tana zauwa akan ma'anar ma ligairil aqilu kamar yadda ita ma ma wani lokaci tana zauwa kenan a matsayin man wadda take fa'idantar da wanda yake mai hankali kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fankihu ma faba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ma faba lakum ay man faba lakum haka can cikin suratun nur wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlai wa minhum man yamshi ala arba ashahid me yace wa minhum man yamshi ala batnihi daga cikin abin da Allah ya halitta akwai abin da ke tafiya akan cikinsa kamar maciji kamar tsutsa kaga sai aka yi amfani da man tare da cewa man anan bi ma'ana ma saboda maciji ba ya da hankali tsutsa ba ta da hankali haka a ƙarshen ya ce wa minhum man yamshi ala arba daga cikinsu akwai wanda ke tafiya akan kafa hudu kamar dabobi waɗannan to a nan wai domin wulakantawa ne ya ce da su ma antum ko kwamine ne ko suwa ne ne ƙala sai abu musa al'ashari ba wannan almugira ibn shuba sai ya ce da shi na hannu unasu minal arabi ya ce lalle mu ya ce wasu mutane ne daga cikin larabawa an gane ko ya ce mu lalle wasu mutane ne daga cikin larabawa wanda daman kafin haka sai da ya ce da su ya ce ko jama'a ta larabawa ko daman mayunwata ne rayuwarku rayuwa ce ta kunci ya ce kun zo mana ne in kuna bukatar mu taimaka muku da abinci mu taimaka muku a wata riwaya yake cewa ku jama'a ta larabawa daman kun saba tsawon yunwa ba yau ba kun saba yunwa kuma ku ne kuka fi kowa nisa game da duk wani alkhairi ma'ana kun fi kowa siyata don haka ya ce ba komai ba ya hana in sa a yi muku ruwan kibiya illa kasancewar ku wato saboda kar bungarku wato ta zame mana kazamta ana in mun kashe kuma wannan kaya ne wannan kazamta ce bungar kuma a ce anan ya ce kazamta ce wai abin da ya hana ya sa a yi musu ruwan kibiya a gama da su kenan kwashe sharar bungar su mata ishe su a lokacin nan shi abu musa wannan almugira ibn shuba ya yi godiya ga allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa ma akhbata shay'an min sifatina lalle abin da ka faɗa na cewa mu ba yau ba dama muna cikin rayuwa ta kunci mun saba tsawon yunwa yace abin da ka faɗa haka ne amma me aka yi muna cikin irin wannan yanayi yace hatta ba asallahu ilaina rasula shine anan ya ce masa kunna fi shaka'in shadidi ya ce lalle mu mutane ne daga cikin larabawa wanda mun kasance cikin wato tsanani an gane ku siyata wadda take mai tsanani wa bala'in shadid wato da wata musiba wadda take mai tsanani haka muke mun saba a cikin rayuwa wadda take ta kunci na musul jirda wannawa ya ce fata muke tsotsa wannawa da kwaikwayo shine ma'ana ɗan dabino in aka ce annawa shine ma'ana kwaikwayo kenan kamar ɗan dabino irin su ɗan kwala da sauransu ya ce haka muke wa nalbasul wabara wa sha'ara ya ce izga ita muke sanyawa a jiki ita ce matsayin tufafinmu wa sha'ar da gashi da shi muke sawa mu rike al'auran wa na abudu shajara wal hajara itace da duwatsu su muke bauta ma ya ce fabaina na hannu kazalika yayin da muna cikin irin wannan yanayi izba'asa rabbus samawati wa rabbul ardina ta'ala zikruhu wa jallat azamatuhu ilaina nabiyyan min anfusina na'rifu abahu wa ummuhu muna cikin irin wannan yanayi ubangijin sammai da kasai wanda ambatansa ya ɗaukaka girmansa ya girmama sai ya turo mana da wani manzo na musamman daga cikin jinsinmu wanda jinsinmu ne na 'ya'yan adam kuma balarabe ne na arifu abahu wa ummahu mun san mahaifinsa da mahaifiyarsa ɗan dangi ne ba baƙo bane a cikinmu fa'amarana na biyu na rasulu rabbina an nukatilakum hatta ta abudullaha wahadahu annabinmu manzan ubangijinmu sai ya umarce mu cewa mu ci gaba da yaƙar ku mushrikai har sai kun kaɗaita Allah da bauta shi kaɗai auto abdul jizya ko kuma ku bayar ku baya ku ba mu jizya shine karo ku musulunta ko kuma ku yadda za ku ba da jizya mu bar ku akan addinin wa akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wa sallama an risalati rabbina annabi mu sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari game da sakon ubangijinmu annahu man qutila minna cewa duk wanda aka kashe daga cikinmu mu a irin wannan fama sara ila jannati kai tsaye zai tafi zuwa aljanna fi na'imin cikin wata ni'ima lam yura mithluha qattu ni'imar da daddai ba a taba ganin kwatancinta ba wa man baqiya minna duk wanda ya wanzu daga cikin mu to malaka iqabakum zai mallaki wuyayenku ma'ana zai mallaki wuyayenku kenan za ku zamanto a ƙarƙashin jama'a ta musulmi wannan alkawali ne manzanmu ya isar mana sako daga yin ubangijinmu kenan duk ta kai ta kawo musulmi su suke da galaba inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad haka yace kuma wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haka yace la aka wannan kataballahu la aglibanna ana wa rusuli haka yace ala inna hizballahi humul wato muflihun ko kuma ala inna yake cewa fa inna hizballahi humul ghalibun shine yace wa man baqiya minna duk wanda ya wanzu daga cikin mu malaka riqabaku zai mallaki wuyayen a lokacin nan annu'man ibnu muqarrin sai yake faɗa masa sai yake ce masa rubbama a shahadaka Allahu mithlaha ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace da yawa ubangiji ta'ala ya nuna maka kwatancin wannan abin da muke faɗa maka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wato jama'a nawa manzon Allah ya kara da su kuma ya galaba a kansu walam yunaddimka amma wannan bai sanya ka nadama walam yukhzika kuma wannan bai kaskanta ka ba yasa kasar da kai sai yace walakin ni shahidtul qitala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai yake fada ma jama'arsa shi annuman ibn muqarrin yace kusan da cewa yace jama'a yace na halarci yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana idza lam yuqatil fi awwalin nahari wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan bai fara yaki a farkon yini tun safiya intabara manzon Allah yakan saurara hatta ta hubbal arwa wato sai iska wato ta fara motsawa lafazin arwa jam'i ne na rih kamar yadda daman asalin kalmar wawun ne sai aka yi inkilafinta aka maida ta ya an gane ku shi ne ya ce hatta ta hubbal arwahu wato sai iska ta motsa wata hadurar salawatu salloli kuma sun halarta ma'ana azahar ta yi da la'asar a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fara yaki in bai fara ba da sassafe to yakan jira sai rana ta karkata kenan rana ta dan fara yin sanyi iska ta motsa domin mayaka su samu nishadi to wannan yana faɗa ma jama'arsa ne a lokacin nan shi annoman ibn mukarrin sai yake addu'a sai yake cewa kamar yadda yake cikin wata riwaya yake cewa Allahumma inni as'aluka an tuqirra ayniyal yawma yace ya Allah ina roƙonka ka faranta idanuna a yau بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل الكفر والشهادة والشهادة والشهادة yace ya Allah ina roƙonka a yau ka faranta idanuna mu samu wata nasara nasarar da musulunci zai ɗaukaka kafirci ya kaskanta kuma in samu shahada a wannan yaki sannan sai yake faɗa ga jama'ar sai ya ce to zan girgiza tutar yaki idan na girgiza tutar yaƙi gaba ɗayanku kowa ya shiri kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ya ce an gane kowa ya yi shiri menene shirin a wata riwaya ya ce kowa ya biya buƙatarsa wanda yake nihi yake da ita in ma zuwa za ka yi ka tsugunna to ka je ka tsugunna in wani abinci za ka ci ka yi ƙoƙari ka ci ya ce kuma kowa ya yi arwalla daga cikinku ya ce in na girgiza tuta girgizawa ta biyu ya ce to kowa kuma ya shirya kowa ya shirya kowa ya shirya ma'ana ya zaro makamunsa sannan ya ce in na girgiza tuta girgizawa ta uku ya ce ku kai ɗauki in kun kai ɗauki ya ce kar wani ya karkata ga wani kowa ya sa gaban shi inda ya sa sai yake cewa walau kutiltu ya ce kai ko da kun ga ni shugabanku an kashe ni kar wani ya karkato ya kawo ɗauki wajena sai ya ce in har an kashe ni a wannan yaƙi ya ce to huzaifa ibn yaman ya ce shi shine shugaba shine matsayina a lokacin nan suka kai ɗauki jama'a gaba ɗaya gaba ɗayansu suka kai ɗauki shine a kamar yadda shi marwaicin hadisin yake faɗa yake cewa fa wallahi ma alimtu anna ahadan yawma izin yuridu an yarji'a ila ahlihi hatta yuqtala aw yazfa babu ɗaya a cikin wannan runduna ta musulmi wanda yake fatan ya dawo gida lafiya zuwa ga iyalin shi kowa fatan da yake ko a kashe shi ya samu shahada ko kuma a samu galaba a lokacin nan da suka kai ɗauki sai da suka karya waɗannan kafirai sai da ya kai mutum ɗaya daga cikin musulmi in ya kai ɗauki sai ya kashe kusan kafiri bakwai a lokacin nan shi wanda yake shi wannan amilkin yana kan wata alfadarar shi da aka kai masa ɗauki sai gashi ya faɗo yana faɗowa da ciki sai cikin ya tsarki to wannan hadisi malin ya zo da shi ne kadai a sababin ya tabbatar mana cewa ita jizya karo ana karbar shi an gane ko kamar yadda wasu malamai suka tafi akan cewa daga dukkan mushriki ana iya karba wasu sun toge cewa banda mushrikai waɗanda suke na larabawa kamar yadda waɗannan mutanen farisa majusawa ne waɗanda suke masu bautar wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya karba daga wasu majusawa shine a nan kenan shi wato wannan wannan almugira yake fada masa cewa in ma ku musulunta ko kuma wato mu karbi jizya daga ɗayan biyu ne wanda wannan hadisi kuma yana nuna mana kasancewar wato shine mahimmancin wato karɓar shawara wani lokaci kaga a nan umar allah ya kara masa yadda ya karbi wannan shawara kuma shawarar da ya karba daga gun shi wannan hurmuzan kuma shawarar ta yi amfani a sababin yakar kisra sarkin farisa gaba daya wato musulunci ya daukaka duk wasu kankana waɗanda suke na ƙasa da kisra gaba ɗayansu aka murje su wasu suka zo suka ba da kai za mu tashi kenan babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبكيتهم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهي وابن خالد عن عمرو بن يحيى عن عباس السائدي عن أبي حميد السائدي رضي الله عنه أنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساب بردا وكتب له ببحرهم malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shin idan shugaba wato ya bar sarkin wata alƙarya ba tare da ya fada shi ba har ya kunu zalika li baqiyatihim shin wannan yana kasancewa ga sauransu ma'ana sauran waɗanda suke karkashinsa sa kamar misali wannan sarki ne na wata alkarya wanda a karkashin shi akwai wasu waɗanda suke jama'a kankanin sarakuna in har shugaban musulmi ya zo ya yi muwada'a da shi cewa ya bar shi ya ci gaba da zama zuwa wani lokaci kamar aka yi sulhu ko abin da ya kama da haka shin wannan bari da ya masa ya haɗa waɗanda suke na ƙasa da shi kankana ko kuma bai haɗa da su ba shi ne kenan malam ya yi wannan bari shi ne malam sai ya zo mana da hadisin abu humai da asa'idi allah ya kara masa yadda yake faɗa ga zauna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama tabuka ya ce mun fita yakin tabuka tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi yakin tabuka an yi shi ne a shekara ta tara da hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba a gwamza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa tabuka sai da ya kwashe kusan kwana ashirin ba ɗaya waɗancan makiya nashi Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zukatansu ba su zo ba manzon Allah ya gama kwanuka ya dawo birnin madina kuma Allah ya rubuta musu ladan yaƙi wanda yake cikakke wanda daga madina zuwa tabuka kusan kilo 700 ne da yan kai shi ne sai ya ce wa ahada maliku aida wato sarkin aida sai ya yi kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bagalatan bai ba kyautar wata fara alfadara ya dauka ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya karba wanda wannan yana fa'idantar da mu halaccin karɓar kyauta ta wanda yake ba musulmi ba kamar yadda da yawa sarakuna na arna sun yi kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah ya karɓi kyautarsu wa kasa'u burdan manzon Allah sai ya tufatar da shi wani mayafi an gane ko wanda ya tufatar da mayafin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sarkin bane ya tufatar da manzon Allah mayafi kamar yadda yake cikin wata riwaya fa kasahu burda manzon Allah sai ya tufatar da shi wani mayafi wannan mukafa'a ce wanda in an maka wani alkhairi di yadda za a yi to ka yi kokari ka saka wata wannan alkhairi da aka maka mazan Allah ba a taba masa ba wata kyauta mazan Allah face sai ya sa kauta abin da aka mishi na alkhairi kuma haka ya umarce mu man asda ilaikum ma'rufan fakafihu shine yace wa kasahu an gane ko mazan Allah sai ya tafatar da shi wannan sarki na aila burdan wato wani mayafi in aka ce burda shine wato mayafin saki wanda yake mai zane wa kataba lahu kuma manzon Allah ya rubuta masa bi baharihim wato game da alƙaryarsu an gane ko ba'ana cewa alƙaryarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta takarda na sulhu ne na cewa iya abin da za su ringa badawa jizya za su bada shine yace wa kataba bi qaryatihim wa bi baharihim manzon Allah ya rubuta takarda da sunan alkaryarsu ba har in cewa an sanya hannu kenan ba za a fada su da yaki kenan iya abin da za su yi jizya za su bada wanda kamar yadda yake cikin wata riwaya a lokacin na manzon Allah ya kulla sulhu da su akan wannan takarda kuma shi sarkin ya ɗauki jizya karu ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rubuta wannan takarda wanda har wannan lokaci takardar tana gunsu wanda takaddar shine kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai yace hadhihi wato aminatu min Allah wa muhammadin nabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam libuhuna ibn ru'ba wa ahli aila wato wannan takadda ce wadda take ta kunshi aminci daga Allah hakanan daga annabi Muhammad manzansa ga sarki wanda yake sarkin aila shine buhuna ibn ru'ba wannan ru'ba wato da dukkan su mutanen aila kenan kaga wannan yana nuna duk waɗanda suke karkashin shi wannan sarki sun shiga karkashin wannan sulhu da aka yi shine malam yace hal yakunu zalika li baqiyatihim shin wannan sulhu da aka yi yana kasancewa ga sauransu waɗanda suke karkashin wannan sarki to kamar yadda a nan wannan a wata riwaya manzon Allah ya ce ga shi da su da jama'ar su kenan wannan gaba ɗaya kenan in dai aka kulla sulhu da babban sarki to dukkan kanan sarakuna da suke karkashin shi sun shiga babul wasati bi ahli zimmati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa zimmatu ala ahad wal illu al qaraba قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي قال حدثنا أبو جمرة قال سميت جويرية بن قد... قال سميت جويرية بن قدامة التيمية تيمية أنه قال سميت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوسنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق إيالكم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da yin wasiya game da ma'abuta alkawari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk kafiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla alkawari da su to a kyautata musu kar a kuntata musu kar a musguna musu an gane ko kamar yadda wannan wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi na cewa an gane ko kamar yadda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiyar cewa duk waɗanda aka kulla alkawali da su manzo Allah ya ce a cika musu alkawarinsu kuma a yi yaƙi domin ba su kariya kuma kar a ɗora musu wani abu sai gwargwadon ikonsu duk abin da za a ɗora musu kan na jiziya kan na menene to ya zama to gwargwadon abin da za su iya to shine a nan wato shi juwairiya ibnu kudama at-tamimi at-tamimi yake cewa na ji umar allah ƙara masa yadda yana faɗa lokacin da muka ce masa ausina ya amiran mumini ya kai shugaban muminai imana wasiya ƙada umar sai ya ce usikun bi zimmatillah ina muku wasiya game da alkawalin allah duk abin da kuka yi alkawali tsakaninku da allah ina muku wasiya ku cika da wannan alkawali kada ku warware shi ya ce fa innahu zimmatu nabiyikum alkawalin Allah alkawalin annabi duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulla alkawali da shi to wannan alkawali ne na Allah domin baya gaban kansa duk abin da yi aikata ya ce a yi ko a bari umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa rizqu iyalikum kuma su waɗannan ma'abuta alkawali arzikin iyalinku ne yasa saboda abubuwan da ake karbowa na kudin karo da kudin haraji da sauransu dukkan su wannan arzikin iyalinku ne ku muminai domin bai tilmali na musulmi ake sakawa shine ake sarrafawa ake biyan ku kuma ya kada duk wasu abubuwa kenan anan in kuka warware alkawari kuka yi abin da bai dace ba kuka kallafa musu abin da ya fi karfin su kenan kanku kuka ma idan haka shine anan shine yace ba malam yayi wannan babi kenan babul wasati alwasa bi ma'ana alwasiya babi ne wanda yake bayani game da wasiya shine kula da kyautatawa bi ahli zimmati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da ma'abuta alkawali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk kafiran da manzon Allah ya kulla alkawali da su abu na farko dai kar a warware wannan alkawali a cika musu abu na biyu kuma a yi ƙoƙarin ba su kariya duk wanda zai fada su ku jama'a ta musulmi haƙƙi ne a kan ku ku tashi ku yaƙi ga dangadan domin kare su abu na uku ku musulmi kar ku tura musu wani abu sai gwargwadon ikonsu saboda kasancewar alkawali ne na Allah alkawali ne na manzon shi kuma matsayinsa arziki ne na iyalinku kenan ta hanyar nan kuke samun wata dukiya wadda kuke rayuwa da ita shine sai ya ce a wa zimmatu al'ahadu abinda ake nihi da zimma ya ce al'ahadu shine dai alkawari an gane ko shine kenan kafiri wanda aka kula alkawari ake ce mishi wannan mu'ahid ko a ce masa zimmi sai ya ce wal illu alqaraba an gane kalima ta al illu shi kuma abinda ake nihi alqaraba malam ya zo da wannan kalma domin akwai waɗanda daga cikin malamai waɗanda suke fassara al'illu cewa al'ahad kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul tauba la yarfuna fi mu'minin illan wala zimma shine malam yace al'illu al-qaraba kenan ba sa kiyaye wato kusaci wala zimma ko wani alkawali in dai game da mu'mini ne shine kenan anan yace al-illu al-qaraba waccan kalima kenan ma'anarta shine al-qaraba ba al-ahad ba amma tare da cewa wasu daga cikin malaman lugha irin su Abu Ubaida sun fassara al-illu shine al-ahad ma'ana al-qawli a takaice wannan hadisi da malam ya zo da shi yana fa'idantar da mu cewa cika alkawari game da arna idan musulmi suka kulla alkawari da su cika wannan alkawari ya zama wajibi kuma a tsaya a nazari a ga menene karshen al'amari abinda zai haifar kenan komai a tsaya a lura da karshen al'amari kamar yadda anan umar Allah ya kara masa yadda yake nuna musu cewa kasancewar su waɗannan matsayin arziki suke na iyalinku wanda wannan kuma yana nuna mana duk wata hanya wadda dukiya take shigowa to ya kamata wannan hanya a kiyaye ta kuma a yi ƙoƙarin bunƙasa ta a gyara ta kar a yi abin da hanya za ta baci duk in aka san cewa wata hanya ce ga ta wadda dukiya take shigo ma jama'a ta musulmi kai ba ma jama'a ta musulmi kai kanka duk hanyar da ya zama to hanyar ka ce ta samu to kar ka bari wannan hanya ta baci ka yi ƙoƙarin yadda za ka inganta ta kamar yadda anan umar ya ce wa rizqu iyalikum arziki ne na iyalinku kenan ku yi ƙoƙari ku kiyaye باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد مما للبحرين ولجزية ولمن يق ولمن يقسم الفيء ولجزية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير أن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لي إخواننا من قريش بمثلها فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقول يقولون له قال فإنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي أنه قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعديتك هكذا وهكذا وهكذا فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر رضي الله عنه من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدة فليأتني فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فقال لي أهسف فهسوت هسيا فقال لي عدها فعددتها فإذا هي خمسمائة فأعطاني ألفا وخمسمائة قال وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال البحرين فقال انصروه في المسجد فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال خذ فهطى في ثوبه ثم ذهب يكله فلم يستطع فقال أؤمر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يكله فلم يرفعه فقال فمر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo yadda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yanka amma wasu daga cikin sahabbansa dukiya ta Bahrain ma'ana karo na birnin Bahrain lokacin da aka zo da shi ko kuma wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka ma wasu daga cikin sahabbansa wato shine jizya ta Bahrain wa ma wa'ada min malil bahraini wal jizya da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma wasu alkawari game da ita wannan dukiya ta bahrain an gane ko na jizya in an kawo cewa zai ba su kaza daga ciki wali man yuqsamu fai'u wal jizya malam yace kuma wai ita alfai ganima da jizya gawa ake raba ta su wane ne suke da kaso haƙƙi a cikinta wannan kenan min babi adafil khas alal am domin aljiziya wani bangare ne daga cikin alfai in aka ce alfai ita ce ganima kenan ita ko kudin karo da ake amsa wani bangare ne daga cikin ganima shine anan malam sai ya zo da hadisin yahya ibn sa'id yake cewa sami'tu anasan radiyallahu anhu na ji anas dan malik allah ya kara masa yadda ala na faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama da ansara manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi mutanen madina da ya tuba lahum bil bahraini domin ya rubuta musu takarda cewa gaba ɗayan karen da ake karbowa daga birnin bahrain nasu ne su kadai su mutanen madina manzon Allah ya nemi cewa su yarda su amince duk abin da za a karko na karo daga birnin Bahrain nasu ne su mutanen Madina faƙalu la wallahi suka ce rantsuwa muke da ubangijinmu ya manzan Allah ba za mu karɓa ba hatta ta tuba da ikhwani na min ƙureshi bin siliha ‘yan uwanmu ƙureshawa waɗanda suke muhajirai su ma sai ka rubuta musu kwatancin abin da ka ba mu cewa su ma duk abin da ya zo daga bangare kaza na su ne manzan Allah ya sake neman cewa a'a su yake so ya keɓance su da wannan su ko suka ce a'a sai in a rubuta ma 'yan uwansu shawa cewa su ma gaya duk abin da zai fito na bangare kaza su ma nasu ne kaga yadda muminai mazan jiya junansu yake so ma juna wato alkhairi kamar a maka kyauta ne fa a nan ka ce a ni dai ba zan karba ba sai an bawa maimakon a yau in aka baka shi in aka bashi ma sai ka ji wani abu na hasada ya kaka gune me yasa aka baka shi aka bashi wanda su wanka ga anan su aka ba suka ce a su ba za su yarda su karba sai in yan uwansu su ma an ba su kamar kai manzon Allah ya nace su kuma suka nace a ƙarshe dai da manzon Allah ya ga ba za su karba manzon Allah sai ya kyale su ya rabu da su shine Allah yake yabo a kansu su mutanen Madina wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to gaye su an ba su sun ce ba za su karba ba sai in yan uwansu su ma an ba su manzo Allah sai ya ce zaka lahum ma sha Allahu ala zalik abinda kuke so a ba su su ma sun samu suna da a iya abinda Allah ya so za su samu ala zalika akan wannan abu su ma za su samu amma a yanzu dai ku nake so ku karba su ko suka ce a su ma din sai a rubuta yaquluna lahu wato suna yana fada suna fada masa har dai a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rabu da su qala a ƙarshe manzon Allah sai yake cewa da su fa innakum satarawna ba'di athara lalle ne baya na manzon Allah yace za ku ga san kai idan aka ce asara shine fifita wani game da dukiya ta al'umma a ba wasu wasu a hana su an gane ko maza Allah ya ce bayana ya ce za ku ga son kai na shugabanni sun keɓanci kansu da dukiyar al'umma daga su sai nasu wanda dukiyar al'umma dukiyar ƙasa dukiya ce ta jama'a kowa yana da hakki a cikinta bai ya halatta a ware wasu a musu wasu kuma aiki musu domin kowa yana da haƙƙi a cikinta duk abin da za a yi a tsaya a kalla shin akwai wata maslaha ko babu wata maslaha amma kar ya zamanto kai a matsayinka na shugaba ka ware wasu ka yi ringa musu wasu ka maida su saniyar ware saboda kawai ba naka ba ne ba yin haka haramun ne shine ake kira asara kenan a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna musu wannan abu da ya yi ba ya yi shi ba ne saboda wani son kai a ya yi shi ne saboda wata maslaha ta musamman a lokacin shi babu wannan asara amma bayan shi ya ce za ku ga irin wannan son kai da haddama maza Allah ya ce fasbiru in har kun ga irin wannan abu maza Allah ya ce ku dau haƙuri wanda wannan ka'ida aqidar ahlus sunna wal jama'a zalunci na shugabanni baya halitta yi musu tawaye da fito na fito da su a kansu iya abin da ya zama wajibi a dau hakuri a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shine yace fasbiru ku dau hakuri hatta talqauni alal haw manzo Allah yace har akai lokacin da za ku haɗu da ni a taukin da Allah ya tanada mu a filin kiyama to wannan kaga yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanka ma mutanen Madina jizya ta birnin Bahrain cewa ta su ci amma su suka nuna cewa ba za su karba ba sai an ba yan uwansu kaga wannan kuma abinda manzon Allah ya aikata wannan yana nuna mana halaccin haka kenan shugaba yana iya yanka jizya ta wani bangare ya ba wasu saboda wata maslaha hadisi na biyu a baban hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya faɗa mun kafin Allah ya karbi rayuwarsa ya ce inda a ce dukiya ta bahrain ta iso maza Allah ya ce ma jabir kada a adaituka haka za wa haka za wa haka za maza Allah ya ce da na baka kaza da kaza da na baka haka da na baka haka da na baka haka maza Allah ya ce an gane ku shine maza Allah ya masa haka da na maka haka na maka haka na maka haka falamma qubiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya karbi rayuwar manzansa alhali wannan dukiya bata iso ba sai bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin khalifancin Abubakar waje amalul Bahrain sai ga maka dukiya kudin karo na Bahrain ya iso Ala Abubakar Abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya faɗa ga jama'a yayi shela yace man kana tilahu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idatun falyatini duk wanda ya san yana da wani alkawali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa ya ce ya zo mu cika masa alkawali ma'ana duk wanda ya san manzon Allah ya masa wani alkawali to yau ya zo abinda manzon Allah ya masa alkawalin za mu cika masa jabir ya ce fa ataituhu sai na zo gun abubakar Allah ya kara masa yadda fa kuntu na ce masa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad kana qala li ya faɗa mun kafin Allah ya karɓi rayuwarsa ya ce da ni lauƙadi ja'ana malul bahraini inda a ce kudin karo na birnin bahraini ya iso manzon Allah ya ce la'adaituka haka za wa haka za wa haka za da na baka haka haka da haka manzon Allah ya ce da na baka faƙala ni jabir ya ce abubakar sai ya ce da ni ubusuhu ya ce kwashi fahasautu hasiya ya ce sai na kwashi wannan dukiya na kwashi kudin faƙada ne sai ya ce ƙudda ha ya ce lissafa jabir ya ce fa'adattu ha sai na lissafa abinda na kwasa fa'iza hiya hamsumi'a sai ga maka wato dirhami ɗari biyar ne ɗari biyar fa'ada ne alfan wa hamsumi'a kuma sai ya ƙara linka min ya bani dubu da ɗari biyar an gane ku? a fa'a a ɗani alfan wa kamsani a kenan sai ya ƙara masa dina wani dirhami dubu tun da dama manzo Allah ya ce la tuka haka za wa haka za wa haka za kenan aka ce masa ya kwasa da ya kwasa aka ce lissafa ya lissafa sai ya ga ɗari biyar ne kenan nawa za a ƙara masa sai a ƙara masa dubu an ƙara masa dubu kenan iya abin da manzo Allah ya masa alƙawari ya cika kenan wannan shine kenan dai gaba ta biyu da yace wa ma wa'ada min malil bahraini wal jizya sannan kuma sai yazo da hadisi na uku hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi mali min al bahraini da wata dukiya daga birnin Bahrain aka zo da kudin karo kudi mai yawa aka zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala sai manzon Allah yace umsuhu fil masjid gaba ɗaya ku zube ta a cikin masallaci dukkan dukiyar gaba ɗaya manzan Allah ya ce a zuba ta aka tara ta a nan cikin masallaci kuɗaɗe ne masu yawa fakana aksara malin utiya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya ta bahrain ita ce mafi yawan duk wata dukiya da aka zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ita ma'ana ba a taba zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wata jizya ko mu ce wata dukiya mafi yawa sama da dukiyar da aka zo da ita a wannan lokaci Allah ya ce gaba ɗaya a zube ta aka zube ta a nan masallaci me za a yi idh ja'ahu al-abbas sai al-abbas ibn abdul muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo fa qala sai ya ce ya rasulullahi adini ya ce ya manzon Allah ba nima fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu akila ya ce ya rasulallahi na fanshi kaina na fanshi dan uwana a yakin badar domin al-abbas da shi da dan uwansa aqil ibn abi talib an gane ku wato dan dan uwan shi wannan da dan uwan shi kenan shine aqil wannan shi aqil wannan da dan dan uwan shi zamu ce shi al'abbas matsayin ammi ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma matsayin ammi ne ga akil ibn abi talib a waɗanda aka ribato a yakin badar abbas yana ciki akil yana ciki abbas ya yi belin kanshi ya biya kuɗi ya fanshi kanshi kuma ya zuba kuɗi ya fanshi ɗan ɗan uwanshi akil ibn abi talib saboda al'abbas mawadaci ne shi ne a nan ya zo ya ce ya rasu da lahi banima a bani wani abu daga ciki ya nuna illar da ta sa ya roki cewa a bashi saboda ya kashe dukiya mai yawa ya yi belin kanshi ya yi belin ɗanɗan uwan shi a yakin badar faƙada sai manza Allah ya ce masa huz ya ce kwashi fahasa fi saubihi abbas ya ajiye mayafin shi ya ringa kwasa ya ringa kwasa ya cika mayafin shi mayafin da yake yafawa sai da ya cika shi da kudade zumma zahaba yukillu ya ringa famar ya cira ya dauka falan yastadi sai ya kasa dauka faqala al-abbas sai ya ce umur ba'dakum yarfa'ahu ilayya yace ya manzon Allah sa wani man ya dora mu ya kama mu qala la manzon Allah yace a qala sai yace sai Abbas yace farfa'ahu anta alayya to kai kama ka dora mu tunda ka ce ba za ka sa wani ya dora mu kai kama da kanka ka dora mu qala la manzon Allah yace a ni ma ba zan dora maka ba kenan me ya rage dubara ɗaya ta rage an hana wani ya kama masa kuma shi manzon Allah ba zai kama masa shi kuma bai iya ɗauka kenan dole a rage fa nasara minhu sai ya ɗan here ya rage daga ciki in ma za ba yuqillu kuma ya famar ya ɗauka falan yarfa'ahu ya kasa cirawa hannu ya kasa ɗauka yayi yayi hallo ya kasa ɗauka bayan fa ya rage faƙada sai ya koma faɗa sai ya ce famur ba a bakun yarfa'ahu alayya ya ce ya manzan Allah ka sa wani man ya kama ya dora mu ƙala la manzan Allah ya ce a ƙala abbas sai ya koma faɗa ya ce farfa'ahu anta alayya ya ce ya manzan Allah to kai dora mun ma manzan Allah ya ce masa la ya ce ni ma ba zan dora maka ba wanda wannan yana nuna mana halaccin farko in ka nemi abu ba a maka ba ba laifi ba ne ba hannu ka sake nema karo da biyu kamar yadda a farko maza Allah ya ce ba zai sa a dora masa kuma shi ba zai dora masa ba da ya rage kuma ya kasa ɗauka hannu kaga bai hana shi sai ya sake neman cewa to a dora masa mai yiwa mutum in ka nemi abu a karon farko bai maka ba tana iya yiwa a karo na biyu ya yi maka fa nasara minhu al-abbas sai ya koma ƙara ragewa in mahata malahu ala kahilihi sannan da kyan ya ɗauka ɗaukan ma da ya kasa ɗora ya akai sai a nan kafaɗa ya ɗora da kyan ya ɗora sun mandalaka sannan sai ya tafi ba ma za da yutibi uhu basarahu manzon Allah bai gushe ba yana biya masa diwi manzon Allah yana kallon shi hatta kafiya a raina har sai da ya fake ya ɓuyar da gare mu bai zamanto ba ma ganin shi ajaban min hirsihi mazan Allah yana mamaki ne game da kwaɗayin shi wanda daman kwaɗayin dukiya wannan dabi'a ce ta dan adam kamar yadda Allah ya faɗa wa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam game da son dukiya ubangiji ta'ala ya ce mai tsanani gaya abun maimakon ya ɗauki iya yadda zai ɗauka abin da ya kwasa yadda ba zai iya ɗauka sai da ya rage ragewa ma kusa so wanda kar mu manta hadisi ya gabata annabi ayyubu alaihi salam yana wanka sai ya ga babi na zinari yana fura kwara ya ga ta zinari tana fura tana tashi annabi ayyubu alaihi salam sai ya daina wankan sai ya bi wannan kwara yana wamar kama ta ubangiji ta'ala ya masa rarauka ya ce haba ayyubu ya ce ban wadatar da kai game da abin da ya fi wannan kamar yadda malamai na tafsiri suke faɗa dukiyar shi da ta hallaka da Allah zai maye masa gurbin rumbuna Allah ya cika masa da zinare amma fara ɗaya ta ce bai ga ta zinare shi da yake da rumbuna sun wuce a lissafa cike da zinare ya bi ta yake hamar kamawa shine Allah ya masa rarauka shine annabi ayyub sai ke cewa ya ubangiji na aini da ɗaya ba zan taɓa wadatuwa game da alkhairinka alkhairinka yawa gare shi to wannan dai a takaice yana nuna mana dan adam yana daga cikin ɗabi'ar shi shine kwadin dukiya dukiya ba ta isa shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa law anna libni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiya dan adam inda a ce yana da dawa cike da zinari manzon Allah ya ce zai yi gurin ina ma a ce dawa biyu gare shi manzon Allah ya ce walan yamla afahu walan yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab ba abin da zai cika bakin dan adam face kasar kabari kawai ma'ana dan adam da jinin shi yake mutuwa a hanci ba tare da ya cimma burin shi ba yanzu yau inda zaka binciki mai kudin duniya wanda ya fi kowa dukiya a duniya yau inda za a tambaye shi shi bai ki ba a ce yana da limki goma abin da yake da shi a yau to shine anan yace fa ma sala yutibi'uhu basarahu Abbas bai gushe ba manzon Allah yana kallon shi hatta kafi alaina sai da ya buya muka muka fasa gane shi ajaban min hirsihi saboda mamaki game da kwadayinsa wanda wannan yana nuna mana ita dukiya ta alfai da wanda yake mawadaci da wanda yake talaka kowa yana da haƙƙi a cikinta abbas a nan mawadaci ne amma ya roƙa a bashi manzon allah ya bashi kamar yadda bayani zai zo suwa suke da haƙƙi a cikinta shine yace fa ma qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa samma min hadirham wannan dukiya gaba ɗaya da aka kawo aka zube a cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tashi ba ya bar daidai da dirhami ɗaya gaba ɗayan ta manzon Allah sai da ya rabe ta gaba ɗaya ya rabe ma jama'a nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك